وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل حياكم الله وبياكم كيف حالكم وكيف الأمور وكيف الأحوال استمعت إلى المقطع ولكن لم أجد الفرصة للرد عليه إلا في هذا الوقت ranar da fatan kuna lafiya a gida ya haƙuri ya lokaci ya ayyuka to madalla wannan aya ta suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman akwai aqwalul ulama kathir aw kathira fiha malam bangalun malamai suna da yawa kuma tana daga cikin ayoyi masu ɗaukar fassarori masu yawa don akwai bincike ma za ka iske cikin ayatul ahkam malamai suna kawo ta akwai kuma wani ɗalibi ya bincike akan alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a jami'ar islamiyya bil madina al munawwara amma ga abin da ya sauƙaƙa gare ni yanzu nan da izinin Allah da Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman malaman da suke magana akan ilmul munasaba na al ayat idan mutum ya diba cikin tafsiri na imam sa'adi zai ga wannan bayani sannan kuma imam ibn ashur yana kula da munasaba bainal ayat kwarai da gaske yake cewa bayan yahudawa an ba su littafi Allah ya ce na bada fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sun yi watsi da littafin Allah bayan su to dama duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima ya kafirce to sai a musanya mai da kishiyarta da sun kabar maganar Allah sai suka koma suka kama sihiri da karece-karecen mutane wattaba'u sai suka bi matattulu shayatinu ala mulki Sulaiman ibn Kathir yace ai ma ta taqawwalu shayatin ala mulki Sulaiman kenan nan ya tatlu bi ma'ana ya dauki ma'anar dammana ya kumshi ma'anar taqawwala abinda shedanu suke fada akan mulkin annabi Sulaiman sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirce ba ma'ana mulkin shi ba da sihiri ne ya same shi ba bai wace ta Allah inda ce rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba ai bai yi bokanci ba walakin ash-shayatin kafaru sai dai shedanu su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa as-sihr suna koya ma mutane sihiri sai Allah ce wa ma'un zila alal malakai ne babila haruta wa marut waɗansu malamai suka ce nan ma mausuliya ce wasu kuma sun ka ce ma nafiya ce to in mun ce ma nafiya ce kinan wa ma'un zila alal malakai ne ba a saukar da wani abu ba an gane ko a kan mala'iku guda biyu bi babila a can garin babila waɗanda ake kira haruta wa marut waɗanda mutane suka kirkira musu suna babu su suka kira su suna haruta wa marut wa ma yu'alliman min ahadin waɗannan mala'iku su koya ma kowa wani abu ba hatta ya kula inda ma nahnu fitna balle ma har su ce mu fitina ne fala takfurkar ka kafirta wannan duk ƙarya ce ake yi musu in mun ɗauki cewa ma nafiya ce to ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauje kenan balle ma har su koyi abinda za su rarraba tsakankanin miji da mata an gane ko yawwa to wa mahum bi dhaddina min ahadin sai damiri shi kuma dharrina yana komawa ne zuwa ga wato ash-shayatin kenan ba za su cutar da kowa ba ba zai koma zuwa ga mala'iku ba wannan illa bi idnillah sai da idinin Allah alkauni ba al'ashari ba domin Allah bai idini da a yi sihiri ba yin sihiri kafirci ne amma yana da tasiri amma bi idnillah kamar yadda abubuwa suna da tasiri bi idnillah wuta tana da tasiri amma da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wuta ki zamanto mai sanyi sanyi mai aminci kaga asalin wuta konawa take amma da yake ba ta yin tasiri da sai da izinin Allah amma izinin Allah na alkauni ake nufi illa bi idnillah ba a shar'i ba don shari'atan Allah bai umarni da a yi sihiri ba wannan waɗanda suka faɗi cewa ma nafiya ce sun kalli cewa mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yu'marun an gane ko to da sauran ayoyi da suke nuna wannan waɗansu malamai sun tafi cewa ma unzila alal malakai ne ma wannan tana matsayin mausuliya kenan wallazi unzila alal malakai ne an gane ko yu'allimuna nasa sihir suna sanar da mutane sihiri wa ma unzila alal malakai ne da abinda an ka saukar ga mala'iku guda biyu waɗansu malamai suka ce akwai ƙira'a shahadda wa ma unzila alal malikaini da abinda an ka saukar ga sarakai guda biyu to an ce sarakai wannan babu matsala domin sarki dan adam ne mutum ne yana yin kuskure ya daidai don haka yan an ce sun yi sihiri ba ma abin mamaki bane a ce sun kafirta don hukuncin sihiri yana kan kowa sai dai wannan ƙira'a shahadda ce ga al'ada ta malaman tafsiri ana fassara ƙira'a shahadda ne wato taimaka wajen fassara ƙira'a mutawatira ba wai a watsar da magana mutawatira ba a ɗauki magana shadda sai suka ce tunan Allah ya kira su malakai ni don waɗansu mutane suna i'tiqadin ne su kamar matsayin mala'iku suke saboda mutane suna camfa idan Allah ya baka wani abu sai a ce a kai ka matsayin da Allah bai kai ka ba suka ce tunan wama unzila alal malakaini sun bi abin da an kasabkar ga sarakai biyu waɗanda waɗansu suna kiransu malakai ne har sun sa tsammanin mala'iku ne bi babila haruta wa marut a can garin babila wanda ake kira haruta da marut kina matsayin sarakai suke to waɗannan sarakai wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koya ma sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce su fitna ne fala takfur kar ka kafirce kamar yadda mutum ya san abin da yake bai da kyau amma sai ya ce wani kada yi mai shan taba yanzu misali ya ce kuma kada a sha taba shi yana yi ya san halaka ce to hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su koyi abin da zai rarraba tsakanin miji da mata kuma hun bi dharri na bihi min ahadin ba za su cutar da kowa ba illa bi idinillah sai da izinin Allah nan ba mun ce izinin Allah alkauni na shar'i kina haka Allah ya kaddara suna iya cutar da mutum da sihiri in Allah ya so sihiri bai da tasiri sai da izinin Allah an gane ko waɗanda kuma suka tafi fassara ta uku shine wa ma unzila alal malakaini da abin da aka saukar ga mala'iku mala'ikun dai ne bi babila haruta wa marut a garin babila haruta da marut kenan ma sai ta zamanto mausuliya ba nafiya ba ita ma a wannan kira a wannan tafsiri to amma su mala'ikun nan wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koya masu sihiri hatta ya kula inda ma nahnu fitna sai sun ce mu jarabawa ce fala takfur kar ka kafirci ma'ana sun koya ma mutane sihiri da sanin aibinsa dan Allah ya jarrabi mutane da waɗansu abubuwa kenan su mala'iku ba sabo ne suke yi ba sun zo ne su koya mutane da Allah ya jarabi mutane kamar yadda Allah ya halicci ƙasa da abin da ke sama ta dan ya jarabe mu inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kenan an halitta don a jarrabe su shi kan shi sihiri an sabkar da mala'iku sun koya dan a jarraba a ga wanda zai bi Allah da wanda ba zai bi Allah ba an gane ko eh sannan kuma su gane shi don saboda su nisance shi kamar da ake wayar riwaya daga Sayyidina Umar تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه to suka ce su mala'ikun nan sai su ce falatak farkar kafirta fa ya ta'allamu na minhu ma yufarriqu na bihi bainal mar'i wa zawji su koya musu abin da ake raba miji da mata don Allah ya jarrabi mutane kuma da mutane sun sihiri bai da kyau su gane abu sihiri ne ba wai abin nan bane ba wai wani abu ne wanda ake kaddara ba daga asbaba daga wajen Allah mu ba sharatan mutane suke aikata shi wani lokaci kenan ma yufarriquna bihi bain al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa bi idnillah babu wanda za su cutar da shi sai da izinin Allah izinin Allah al-kauni na shar'i ina maimaitawa sai Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san cewa duk wanda ya sai sihiri da imaninsa kaga wanda ya nuna sihiri kafirci ne domin sai an ba da imani ake samu shi musayyaci ake malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a ranar tashin alkiyama wala bi sama sharu bihi anfusahum yayi muni abin da suka sai kawunan su da shi law kanu ya'lamun da dai sun kasance suna da sani kafin mu karkare bayani akwai malamai suke tattaunawa akan aljam'u bainal ayat allati zahiruha at-ta'arud nan kaga Allah ya ci ko aljam'u bainan nusus ko bainal aqwal nan da Allah ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san cewa duk wanda ya sai shi a lahira bai da rabo sai ce wala bi isma sharu bihi anfusuhum yayi muni abinda sun ka sayar makawunan su laukanu ya alamu da suna da sani kaga ya tabbatar musu da sani kuma ya kore musu da sani to walaqad alimu sun sani laukanu ya alamu da sun sani to sai malamai suka ce a nan duniya sun sani cewa wanda ya sai shi bai da rabo amma laukanu ya alamu nan yana da alaka ne da hina ya raunar azab lokacin da suka ga azaba ko lokacin da waqa'u fil azab suka fada cikin azaba kenan sai zamanto an samu jihatul infikak kamar yadda malamin usul fiqh suke cewa dalili kuma laysa al khabaru kal muayana labari bai zamantowa kamar abin da aka gani kamar da zo cikin hadisi wanda kuma irin wannan yana faruwa ya faru ga annabi ibrahim inda ya ce ma Allah rabbi arini kaifa tuhyi al mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matacce ba yana shakka kudrar Allah ba dan kaifiya ce tambaya qala awalam tu'min baka yi imani bane qala bala walakin li yatma inna qalbi dan zuciyata ta samu nasuwa nan kalbi ba wani mutum na ba abokin annabi ibrahim kamar da suke cewa a'a nan kalbi zuciyarsa ina fata an fahimce ni wannan ta'wili na mutanen da suke cewa kalbi wani mutum ne abokin annabi ibrahim ba gaskiya bane kamar da suke cewa idhhab ila fir'auna innahu tagha tai zuwa ga fir'auna ai tai zuwa ga alqalb zuciya ta yi abin nan ta yi girman kai wannan ba gaskiya bane to kaga dai annabi ibrahim yayi wannan dan ya gani hawariyuna suka ga ma annabi isa idh qala alhawariyuna ya isa ibn maryam هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ماعدة من السماء أكوكم وتقراء هل تستطيع ربك كنا كان إيروكم أبنجزنك باسنا شكا با قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين kaga ba a cewa hawariyun suna shakka haka ya faru ga annabi Musa lokacin da Allah ya bashi labarin mutane shi sun bata Allah ya ce وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك التي ما النبي موسى منجر متنك باينك تو أما على مسكتي النبي موسى يا جكر أتورا يا أنسو ألنا أتورا أما labarin Allah annabi Musa baya shakkan labarin Allah kwata-kwata amma kuma zuciyar shi bata fusata kwarai ba har yayi jefar da allunan attaura sai lokacin da ya zo iske su suna bauta Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi wannan kuma ya sake faruwa ga annabi Musa lokacin da ya nemi ru'ya ta ubangiji da Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani annabi Musa baya shakkar abinda Allah ba shi labari cewa ba zai yi ba duk da yake nan lantara ni a nan duniya ake nufi ba wai a lahira ba kamar yadda malaman mutu suke cewa Allah bai ganuwa wannan mas'ala ce a ranar tashin alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kafirai kuma Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun dan haka lan ba tana nuna har abada ba eh da tana nuna har abada da Maryam bata ce falan ukallima al-yawma insiya ba ko ba haka ba sannan lan koda ta taho tare da abadan sai in ba ta saba ma sai in ba a samu nassin da ya nuna ba har abada ake nufi ba kaga ahlul kitab Allah ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim kaga nan walan yatamannawhu abadan kaga Allah ya nuna har abada ba za su taba gurin mutuwa ba kenan ku amma alhali kiyama za su yi gurin mutuwa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ce wada da wuya maliku liya kudu alaina rabbuk kaga ku kafirai za su yi guri na ahalul kitabi abin su zan su mutu kaga kenan walan ya tamanna fa abadan ba shi ke nuna cewa ba har abada kwata kwata ake nufi in an samu nassi in ya nuna ba har abada ba to almuhimmu dai Allah ya ce mai lantara ni ban ganuwa nan duniya malamai suka ce ru'yatullahi ta'ala ja'izatun abin nan عقلا وشرعا في الدنيا والآخرة ganin Allah ja'iz ne a duniya ta fuskar hankali a hankalce da kuma ta fuskar shari'a lakin naha mani'atun shar'an fi duniya wa waqi'atun fil akhirah kenan a shari'a an hana don Allah ya ce lan tarani bana ganwa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ka gani Allah ya kore ba a ganin shi amma da nufin duniya sannan kuma ya yi nafi ne na al'idrak saɓanin arru'uya domin arru'uya shi ne ka ga abu al'idrak kuma ka kewaye sani da shi akwai bambanci tsakankanin su shi yasa aya tana zancen a lahira ba a iya kewaye sani da Allah wala yuhitu na bishai'in min ilmihi illa bima sha sannan Allah ce falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun kaga tara aljam'ani jama'a sun ga juna amma idrakin inna lamudrakun sun kace za a rishke mu kenan kaga idraka daban wato al-ibsar daban ko ar-ru'ya dan mu bambanta kaga annabi Musa dai da yanda ganin Allah Allah ya ce to lan tarani amma tunda haka dai bari a samu ya gana tsuwa ya gani gani da na ido ba dan yana shakka umarnin al'amarin Allah ba walakin yanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to dan haka wannan shi dai ne abinda wato nake iya cewa a gurguje ban sani ba dai ko bayanin ya gamsar wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh